مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دترى قوتم بير watan jimada fani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya a Gregorian calendar 2022 wannan shine kaset na 29 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul بين الزوجين نفضيلة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي الله يرحمه mun ɗan ɗauki lokaci ƙwarai da gaske ba mu yi wannan karatu ba a farko dai kafin na yi tafiya kusan sati uku ko hudu ma ba mu yi karatun ba a sannan kuma na zo daga baya allah ya azurta ni da yin tafiya zuwa mamlakatul arabiyyatu saudiya don gabatar da aikin umra kuma Allah ya sa mun je lafiya alhamdulillahi mun dawo lafiya muna addu'a abubuwa da muka yi na ibadu da addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana wannan ta sa watakila ɗalibai da yawa ba su san cewa an dawo wannan karatu ba don haka da wannan muke isar da sanarwa ga dukkanin wanda suke bibiyar mu cewa daga yau insha Allah ta'ala wannan karatu zai ci gaba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ya ainihin wato datar da mu ya karba mana ayyukan da muke yi ya ba mu ladan kuma abin da muke yi za mu tashi kan babi da yake magana akan alaika bi ta'alimi ahalika wato wajibi ne akan namiji miji ya zamanto ya ɗauki ɗawainiyar karantar da iyalan shi ya ɗauki ɗawainiyar karantar da iyalan shi domin da yawa daga cikin mutane sukan yi aure amma haƙƙi na karantarwa wanda ya kamata a ce sun sauke dangane da iyalansu yakan zama to musu da wahala kwarai da gaske wanda wannan kuma gaskiyar magana shine cin amana ce ta karantarwa cin amana ce ta wato zamantakewa bai kamata a ce mutum ya zauna ya bar iyalansa babu karantarwa ba saboda haka za mu tashi kan alaika bi ta'alimi ahalika malam ya ce al'ummu hiyar madrasatul ula allati ta tashakkalu fiha a ƙaliyatul abna wato ita uwa da kake ganinta hiyar madrasatul ula ita ce makaranta ta farko ita ce aji na farko ita ce jami'a ta farko allati ta tashakkalu fiha a ƙaliyatul abna' wanda daga cikinta ne ake samun hankalin ‘ya'ya da iliminsu da sanin ya kamatansu da tarbiyyarsu yake fitowa wato daga rarar aka ce miji ya bar mata babu karatun addini babu ilimi babu nusarwa to wannan zai sa a dinga haihuwar ‘ya'yan da ba su da hankali ‘ya'yan da ba su da tarbiyya ‘ya'yan da ba su da ilimi ‘ya'yan da ba su da albarka wajen sanin me ya kamata su yi don haka sai malamin shawu ya ce faj'al min zawjatika namuzajan ra'i'an litarbiyyati wal ma'arifati was thaqafati kayi kokari ka sanya wani tsari dangane da iyalanka na karantarwa wanda wannan tsarin mai ban da ba da sha'awa ta hanyar yi musu tarbiyya da sanin waye Allah da kuma addininsu da kuma wayewar da ta shafi yau da gobe wayewa da ta shafi yau da gobe hatta waɗannan harkoki na social media hatta harkar waya hatta harkar text messages yadda za ta yi kira da waye ka nuna mata amma a bisa tsari na Allah da annabi yadda ba za ta yi amfani da shi wajen sabawa Allah ba kwamfuta nuna mata ya ake operating kwamfuta yaya ake rubuta sako ya ake tattara bayanai a kwamfuta ya ake shirya karatu ko lacca akan kwamfuta da dai shauransu ma'ana dai iyalanka su zamanto wayayyu ta addini wayayyu ta fannin mu'amalar yau da gobe wannan wajibi ne akan namiji qala annabi sallallahu alaihi wasallam malam muhammad siddiqul min shawi sai ya daure maganarsa da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kiwo kuma ba wai ku ɗau sanda ku yi ta dukansu kamar yadda ake dukan shanu ba don ka san wasu haka mutane suke in aka kawo magana sai su fassara ta da iya abin da suka sani ce a tun da kiwo aka ba mu kaga kenan sai mu ɗau bulali yadda in tinkiya ta yi can zaka doko ta ta dawo nan to haka a to ba haka ake nufi ba ana nufin kula ri'aya ana nufin kula da abin da aka ɗora maka nauyin kula da shi kada ya tambaɗe kada ya lalace kada ya shiga wani yanayi to wannan shine abin da ake nufi dangane da matanka da 'ya'yanka ya zamto kana kula da tarbiyyarsu da rayuwarsu da mu'amalarsu da shigarsu da fitarsu ta yadda ba zai zamanto sun saba wa Allah ko sun kauce akan tsarin addini ba wannan hadisi Imam Bukhari ya ainihin wato fitar da shi wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa cikin wani hadisi yace thalathatum lahum ajrani mutane guda biyu suna da lada kala biyu ba ana nufin lada kwaya biyu ba lada kashi biyu wataƙila kashi ɗaya ya kai lada miliyan ɗaya ko sama da haka kashi na biyu ma ya kai lada biliyan ɗaya ko sama da haka amma dai ana nufin kashi guda biyu ba ana nufin lada ƙwaya biyu ba thalathatul lahum ajrani annabi ya ce mutum biyu suna da lada kala biyu rajulun abin da mutum uku kai rajulun kanat indahu amatun mutum ne yana da baiwa a hannun shi fa'addabaha sai ya ladabtar da ita ma'ana ya yi tarbiyyarta ya koya mata karatun alkur'ani ya sa ta a islamiyya wannan ko ba ana nufin baiwa kawai ba yar yayanka ne ka ɗauko yar babbanka ne ka ɗauko yar ƙanwar mahaifiyarka ne ka ɗauko a'a ƙanwarka ce uwarku ta rasu ta barta a hannunka yarki ce babanta ya rasu ya bar 'ya'yan a hannunki duka wannan zai iya ɗaukar rajulun mutum ne inda huwa amatun yana da wata baiwa ko yana da wata ainihin wato ‘yan ruko a hannun shi ‘yan ruko abinda ba haushe yake cewa ɗan ruko ko ‘yan ruko abin da ya sa muka kawo wannan da yawa daga cikin mata da ma mazan gaba ɗaya Allah yana jarrabar su da cutar da ‘ya'yan ruko a hannunsu. wallahi wasu ma za ka samu ba 'ya'yan riko ba ne 'ya'yansu ne ko 'ya'yan danginsu na jini amma za ka ga kan cewa ba su da tunanin ya za su taimaki yara sai dai su cutar da su sai dai su cutar da su shekaran jiya wata yarinya ta kira ni take gaya min cewa baffanta kanin mahaifinta yana rike da ita tana so ta yi aure amma kullum idan saurayi ya fito cewa yana son ta sai uban yayi ta yadda zai sai ya kore shi shi babban yayi ta yadda zai sai ya kore shi su don Allah tana roƙona in taya ta addu'a sannan ga nambar babban da Allah in zai yiwu na yi masa magana wannan abin fa zai jefa ta cikin bala'i kuma abin takaici shine shi 'ya'yan shi na cikin shi biya aurar da su amma ita ya ƙi ya aurar da ita da na tambaye ta menene dalili me ya faru har haka ta kasance sai take bayyana min kan cewa ta fi zato da tsammanin cewa zamanta a gaban shi yana taimaka masa wajen wasu ayyuka na gida wasu hidimomi na gida wasu ɗawainiya na gida wasu al'amura na gida wanda wannan yasa baya so ta bar gidan ya fi so ya ci gaba da bautar da ita a cikin gidan to kun ga wannan zalunci ne kuma da yawa daga cikin iyaye suna yin wannan abu to shi an sa annabi anan sai yake faɗa mana yana kwaɗaitar da masu riƙon ƴaƴa imma dai ƴaƴan ƴan uwansu imma ƴaƴan danginsu kai imma ƴaƴansu na cikinsu yace rajulun inda huwa amatun mutum ne yana da baiwa fa addabaha sai ya ladabtar da ita ya karantar da ita ya tarbiyyantar da ita fa ahsana ta'dibaha manzon Allah yace kuma ya kyautata wajen ladabtarwa ma'ana yayi duk abin da ya kamata wanda musulunci ya dora mishi wajen yi mata ladabi da karantar da ita wa allamaha ya ilmantar da ita ilimin addini da rayuwa fa ahsana ta'alimaha kuma ya kyautata wajen karantar da ita thumma a'taqaha sannan kuma ya yanta ta ta dawo yantacciya maimakon da baiwa ce fata zawwajaha daga ƙarshe kuma ya ce to in kin yarda ni zan aure ki fata zawwajaha sai ya aure ta falahu ajrani annabi ya ce wannan yana da lada guda biyu to a nan kuma ku kuma mata dole kuma mu ja hankalinku sau da yawa mutum za a ba shi rikon yarinya za a ba shi rikon mace ya rike ta ya mata tarbiyya ya ja hankalinta ya mata nasiha ya ɗora ta kan layin ilimi da karatu da duk wani abu da ya kamata a ce ya yi a matsayinsa na uba ko baffa ko kawo wannan abun shi ne abu mafi tsada da mutum ya kamata ya yi wa mace a rayuwa to shi kenan da ya kammala wannan hidimar sai ya kira ki sai kuka zauna sai ya ce to in kin yadda yanzu kin yadda ni mutumin kirki ne eh kin yadda ban ci amanar ki ba a zamana da ke eh kin yadda zamana da ke na kyautata miki na yi abin da duk ya dace wanda Allah ya ɗora mu eh to shikenan yanzu ina so na yi sama da abin da na yi miki me kake nufewa ne ina so zan aure ki in kin amince idan aka yi wasa wata a gurin za ta rushe da kuka ta ce wallahi ka cuce ni la ilaha illallah ashe dama duk abin da kake mun dama abin da kake hari kenan a to me a ciki in dai mace ta san me take yi aure fa aka ce fa ba wata shegantaka ko wata tsiya shegantaku na minal ja'irina ba kuma dan Allah mutumin da ya iya haƙura ya tarbiyyance ki ya kashe kuɗi da dukiya da lokaci wajen baki ladabi da tarbiyya tsakani da Allah shi ya fi cancanta ya rike ki da mutunci bayan ya aure ki ko wani daban wanda baki san halin shi ba wannan fakin zauna a gidansa shekara biyu uku hudu biyar bakwai wata ma goma kin gaya yake da iyalansa in mutumin kirki ne kin sani in na banza ne kin sani in mai kyautatawa ne kin sani in mai munanawa ne kin sani aini ina ganin in dai mace ta san me take to ba wanda ya fi cancanta kuma ya zama miji gare ta sama da shi saboda shi ta sani to amma sai a ta kawowa ai wane ne kaza kaza kaza ai ta surutu a dangi to daɗin abin shine irin wannan misalin ya faru zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi da zainab ko zainab akwai ɗan riko a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya suna zaidu wanda karara Allah ya kama sunan shi a cikin alkur'ani malamai suka ce shine sahabin da Allah ya ambace shi karara a cikin alkur'ani mai girma falamma qada zaidun min ha wataran zawwajnakaha zaidu Allah ya kama sunansa duk sahabban annabi ba wanda Allah ya kama sunan shi a Qur'ani sai shi to zaidu yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama farko ma ce masa ake zaidu dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zaidu dan gidan annabi to amma ba shi ya haife shi ba wanda wannan shine ake kira tabanni wato mai da dan wani naka daga baya sai Allah ya sauke aya ya hana a kira mutum da sunan wani in ba uban shi ba Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallahi ku kira su da sunan iyayensu shi yafi adalci a gurin Allah wanda wannan zaka ga yanzu a halin yanzu za ka ga mace ta auri miji amma ana kiranta da sunan mijinta wanda wannan kuskure ne kuskure ne a kira ki da sunan babanki musulunci ya hana wannan to ana nan sai zaidu ya ga zainab yana son ta sai zo ya samu manzan Allah ya ce masa shi ko ya ga matar da zai aura don haka annabi ya je ya tambaya mishi aurenta manzan Allah ya taka da kafar shi ya ɗauki sahabbai ya je gurin iyayen Zainab ya tambayi auren Zainab ga manzan Allah abin nan ga Zaidu afwa ya tambaya musu kuma iyayen suka kalli mutuncin manzan Allah suka yarje masa cewa sun bashi aka ɗaura wa zaidu aure da zainab suna nan suna nan suna nan kawai sai allah maɗaukakin sarki ya sauke aya cewa zaidu ya saki zainab annabi kuma ya aure ta tsakaninku da allah da wahala ko babu akwai abin surutu da hayaniya a gari ko babu ka je ka tambaya wa mutum mata a da a bashi kai ka ɗauki hidimar auren ka shiga ka fita duk a gama komai sai kuma ruwaya ta zo cewa an ce ya sake ta kai kuma kame ka aure ta annabi kansa hankalinsa ya tashi ya rasa ina zai sa kan shi Allah ya ce ya kira zaidu ya gaya mishi ya kira zaidu ya gaya mishi manzo Allah ya rasa ina zai sa kan shi har Allah da kansa yake cewa kana tsoron mutane wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi hece me wa takhsha nas wallahu ahaqqu an taksha yace kana ɓoye abin da ke ranka wanda mun faɗa cewa sai ka faɗe shi ka ɓoye ka ƙi ka faɗa wanda kuma wannan abun Allah sai ya bayyana shi ko ka ƙi ka faɗa mu sai mun faɗa wa duniya cewa za a yi haka wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubli wa takhsha nas Allah ce kana tsoron surutun mutane mutane za su yi ta yawo a gari suna cewa baka kyauta ba ya za ka tambaya mutum mata kuma daga ƙarshe ka ce ya sake ta kai ka aure ta annabi yana tsoron wannan abun ya rasa ina zai sa kan shi sai ce wallahu a haƙƙo an taksha Allah ya fi cancanta ka ji tsoron shi ba mutane ba karbi da surutun mutane mutane da ka yi abin kirki da karka yi sun yi surutu haka ne ko ba haka ba ya ce da haka ka rawatsar da mutane kawai ka yi abin da muka saka don haka kuma haka ta faru annabi ya kira zaidu ya gaya mishi wannan sako na Allah kuma zaidu da ke mutum ne mai imani bai ji komai a ran shi ba ya ce in dai Allah ne ya ce a yi haka to na sallama kuma zan saki zainab ita ma zainab aka kira ta aka gaya mata ta ce in dai allah ne ya ce a yi haka to na sallama zan auri manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi zaidu ya saki zainab manzan allah ya auri zainab to shikenan yanzu wannan abin ya faru a gidan annabi muhammad shikenan yanzu sai aka samu wani mutum ya yi tarbiyyar mace yar babbansa ko yar kawunshi ko yar wace ce musulunci bai hana shi aurenta ba mutumin kirki ne ba mutumin banza ba yana da tarbiyya yana da ɗabi'a yana da addini ya kula da mace ya kula da rayuwarta ya yi mata duk abin da ya kamata ya yi mata daga ƙarshe sai ya ce in ta amince zai kula da ita sama da yadda ya kula da ita a baya ma'ana shine yana so ya aure ta to ba abin surutu ba ne in dai a zamanin annabi ba a yi surutu akan wancan ba to bai kamata a yi surutu akan wannan ba ko ba haka ba to wannan shine saboda haka manzan Allah ya ce mutumin da diye tarbiyyar mace ya ladabtar da ita ya ilmantar da ita sannan daga ƙarshe ya aure ta annabi ya ce lada biyu yake da shi na farko shine ladan tarbiyyar da ya bata da ilimin da ya bata na biyu shine ladan aurenta da ya yi duka yana lada a gurin Allah kun gane magana wa ruya fil athar an samu a cikin athar anna awwala ma ya ta'allaqu bir rajuli fil qiyamati ahluhu wa waladuhu farkon abin da yake da alaka da mutum a gobe kiyama shine iyalansa da kuma ƴaƴansa an gane ko don haka su za su fara makalkane mishi a gobe kiyama fa yuqifunahu bayna yaday Allah ta'ala wa yaquluna sai su tsaye da shi gaba ga Allah sai su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu kuzlana bi haqqina minhu karba mana haƙƙinmu a hannun wannan uban namu fa innahu ma allamana ma najhalu domin bai karantar da mu abin da muka jahilta ba wa kana yut'imuna al-harama kuma ya kasance duk abin da zai kawo mana a gida baya duba menene halal haramun yake kawo mana wani hannu na la'anan mu kuma bamu sani ba don haka ya Allah ka karɓa mana haƙƙinmu a hannun shi shi yasa matan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan za su fita sahabbai za su fita sukan ce musu ku zo mana da halal komai kankantarsa da rashin daɗinsa in ba ku samu ba ku dawo hannu rabbana muna iya haƙuri da yunwar duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar lahira ba amma ba matan yanzu ba mace yanzu idan baka bata ba ka ce mata ba na duba ban samu ba na je na yawata babu sai yanzu kai ko 'yar satan nan ba za ka je ka yi ka kawo mana ba wai ko 'yar satan nan la ilaha illallah ko ɗan kidnapping ɗin nan da ake yi kai ba za ka je ka yi ka ɗan kawo mana abin da za mu ci ba a'udhu billahi la ilaha illallah to kaga matsala kenan a ce mace ita take tunzura mijinta ya aikata abin da ba daidai ba kawai don ta ci ta sha kaga an samu matsala ka samu wannan to za ta kai ku wuta da kai da ita gaba ɗaya to ana buƙatar mata su zamanto masu haƙuri a shi arziki nufi ne na ubangiji wadata kuma wadata zuci ita ce babba in ka samu wadata zuci ka gama an gane magana da kyau ko kuma wallahi duk mutumin da ya yi haƙuri akan wani abu saboda ni kiyaye dokar Allah to abu ne mai sauƙi Allah ya buɗa masa ta inda ba a tsammani za Allah ke cewa man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah Allah ya canja mishi da wanda ya fi shi alkhairi wa an al-irbad bin sariya an samu hadisi daga irbad dan sariya qala irbad dan sariya yace sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna ar-rajula idha saqa imra'atahu min al-ma'i a lalle mutum idan ya shayar da matar shi ruwa ujira to za a ainihin wato ba shi lada akan wannan ruwan da ya shayar da ita ƙalal irbadu irbadu ya ce fa'ataituha fasaƙaituha wa haddastuha bi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai na je gurin matata na shayar da ita ruwa na kuma gaya mata abin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ay allamaha mimma ta'lam sai ya sanar da ita abin da Allah ya sanar da shi ya kuma ilmantar da ita ya mata duk abin da ya kamata an gane ku to wannan shine wani mawaƙi ke cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal a'raqi ita uwa makaranta ce idan ka tattale ta ka kuma yi mata duk tsari na tarbiyya da sanin ya kamata to ka tattali wani wato generation ne wanda za a samu tarbiyya a cikinsa da sanin ya kamata an gane annafqatu ala al'iyal ciyar da iyalai da kuma yalwata musu mazaje ku ji tsoron Allah abinda Allah ya hore muku ku dinga yi wa matanku domin wannan mata da ka ɗauko ka zo ka ajiye da babanta ne ke yi wa cefane ya kawo idan sallah ta yi hike mata ɗinki idan azumi ya zo hike cefanen abinci ya kawo in ba ta da uba yayinta su suke yi da 'yan uwa da dangi da abokan arziki yanzu ka ɗauko ta ka kawo ta ba wanda ya zai mata wannan hidima iyayenta da danginta suna ji a ransa cewa sun baka amana kuma kana rike da ita amma sai kaga wani ya zo ya ajiye mata malam yana da hali wallahi wani amma sai kaga ya ajiye ta babu wata walwala ba wani jin daɗi ba wani abu na kyautatawa kuma kyautatawa da mutuntawa iyalai alherinsa yana da ɗumbin yawa ba zai lissafu ba ba zai lissafu ba amma ba ruwan wasu wannan matsala ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul baqara yace wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a sai yace wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi sai yace wa 'alal warisi mithlu dhalik yace fa in arada fisalan aw taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima a idan su iyaye su ne suke shayar da 'ya'yansu yurdi'ina auladahunna sai ce haulaini kamilaini shekaru biyu tur wata ashirin da hudu amma ga wanda ya ga dama yana so ya cika shayarwar sai ce wa alal mauludi lahu wanda aka yi masa haihuwa namiji kenan uban ɗa wajibi ne dolansa ne rizquhunna ya azurta matar da ta haihu kayan gara kayan biki naman gashi ragon suna ɗan atamfofin da za ta ɗinka ta ɗan yi fitarren suna guda biyu ko uku ko biyar ko yaro a yi masa kayayyaki a yi masa kaza a saya masa wa duka wa alal mauludi lahu rizquhunna dole wanda aka yi wa haihuwa ya mutunta matar da ta haifa masa da wannan haka Allah ya ce wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma ya musu tufafi gwargwadon iyawa sai ce la tukallafu nafsun illa wus'aha amma fa ba a ɗora wa rai ba face abin da za ta iya ke idan uban yaro ya kawo riga kala hudu ya ce to iya abin da zan iya siya wa yaro kenan da ɗan bulumboti da saitin bahu da pampas da man shafawa saiti da waye waye duka ya kawo ya kawo ya kawo ya ce to ga iya abin da ya sawa ki ce Allah ya sa masa albarka karki surutu karki ce Allah wadaran haihuwa a gidan matsiyata wallahi Allah ya kawo muku sauki wallahi Allah wata ta ce Allah wadaran haihuwa gidan matsiyata iya abin da za ka kawo yaron kenan ɗanka ne fa da ta surutu ke kuma ya ce to ga atamfa kwaya biyu ko uku ki ɗinka ga kuɗi dubu goma ki kai gudun tela ke ma ki fito ran suna tunda da kwalliya ta gagara kin san in ciki ya tsufa kwalliya ba ta yiwa jama'a ciki ya wannan kan kofar kusan hikimar da za ku yi mata mana usman ku rufe ta ma kawai gaba daya shi kenan rufe ta kawai an gane a don haka sai ki yi ƙoƙari ki danna zuciyarki ce ga wannan ki ɗinka ki ma ki ɗanyi ado saboda in ciki ya tsufa kwalliya ba ta yiwuwa to da ya za a yi kwalliya an jima ana haka tahi da ƙyar zama da dabara aga ado ba zai yiwu ba to amma ta haihu yanzu ciki ya sauka ya shafe shikenan yanzu ba nauyi jikinta ba tahi da kyar to yanzu sai a dawo kuma cancada ado da kwalliya to tun daga ranar suna sai ta fara to in kai mata haka ka kyautata mata kuma ka faranta mata to amma wallahi sai ki ga mace tana cewa malam haihuwa ta hudu da shi amma wallahi duk haihuwa hudun nan malam babu wacce ya saya min ko falle guda daya wallahi akwai abin tausayi da takaici wasu mazajen ba ƙananan mugaye ba ne ba daidai ba ne wallahi kuma musamman mu muna magana akan wanda Allah ya shi horewa ne akwai wanda Allah lalle bai hore musu ba ke ma ki yi haƙurin kin san ba shi da shi kin tabbatar ba shi da shi ba shi da shi eh to kawai karki ɗagawa hankanki hankali ki haƙura ranar da Allah ya hore masa zai miki amma kana da shi suna cikin bukata ba kai musu ba to wannan zalunci ne don haka Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai ce la tukallafu nafsun illa wus'aha sai ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi sai ce to kada ɗa ko uwa a cutar da ita da ɗanta kada kuma uba a cutar da shi da ɗan shi shi ma la tudarra walidatun bi waladiha kar a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun bi waladihi ko haka shi ma wanda aka yi wa haihuwa kar a cutar da shi da ɗan shi misali zai iya yiwuwa sun samu saɓani ko ma ya sake ta da ciki ta je ta haihu a gidansu misali to sai a yi amfani da wannan haihuwa shi kuma a yi ta gasa masa aya a hannu to ka zo ba shi da lafiya mun je asibiti an rubuta magunguna naira dubu tara da ɗari takwas da hamsin misali haka wasu suke wai saboda an samu saɓani sai su ta gasa wa mijin aya a hannu shine Allah ya taka burki yace la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi kai kuma kar dan saboda kaga duk abin da ya taso iyayenta ba sa tsayawa su kwata mata haƙƙi kullum idan ba- ba- abu ya zo ita ake wa faɗa ki ji tsoron Allah sai ka gane lagwanta cewa iyayenta ba su ɗore mata gindin saba maka ba sai ka yi amfani da wannan dama sai ka ƙi mata duk abin da ya kamata ka yi mata akwai mazajen da su kuma azzalumai ne daga sun ga cewa iyayen yarinya suna da mutunci kullum matsala ta faru za su yi wa 'yar nasiha su nuna ta zauna da mijin ta yi haƙuri ba sa ba ta gaskiya sai ga shi kuma sai ya amfani da wannan damar sai ya ci gaba da gasa mata aya a hannu to da ke Allah adali ne cikakken adali sai yadda ki kowanne ɓangare sai ya ce la tadarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi kada a cutar da iya uwar ya da ɗanta kar kuma a cutar da miji da ɗan shi sai ya ce wa alal warisi mithlu zalik sai ce wa in arada fisalan aw taradin minhuma wa tashawuri fala junaha alaihima in suka so su yaye ɗansu sun yarda kuma sun yi shawara wannan babu laifi da wannan ne malamai suka ce uwa ba ta cewa ta yaye ɗa da kawai ra'ayinta sai ta yi shawara da ubanwa yaron haka kuma uba bai zuwa ya ce to daga yau an yaya yaron nan kar a sake bashi nono sai sun zauna da uwar sun yi me shawara shine wa in arada fisalan an taradun minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima idan sun so su yaye dan karkashin shawarar da suka yi da juna da fahimtar juna wannan babu laifi wannan dai duk mun kawo ne a karkashin magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a da yake cewa a maganar Allah cikin suratul baqara da yake cewa a wa anal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi yana faɗa yargau fil infaqi alal auladi waz zawja yana mai kwadaitar da mutane dangane da ciyar da 'ya'ya da mata yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah kudin da ka cire ka ciyar da addinin Allah da shi wa dinarun anfaqtahu fi a, raqaba da kuma kudin da ka cire ka yanta baiwa ko ba- bawa wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da kuma kudin da ka cire kai sadaka wa mabukaci miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahalika da kuma kudin da ka cire ka ciyar da iyalanka annabi ya ce a azamaha ajaran allazi anfaqtahu ala ahalika wanda yafi kowanne lada da alheri shine wanda ka cire ka ciyar da waye iyalanka ku duba ku ga muhimmancin taimakon addini ku duba ku ga muhimmancin yan tabawa Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman da maqraba aw miskinan da matraba thumma kana min alladhina amanu Allah yayi magana dangane da taimakon wanda yake cikin kunci ko ya cike cikin halin bauta ko kuma yana da bashi a kansa za a kulle shi ka je ka kwace shi ai ba karamin alheri bane amma tare da haka sai Allah ya ce kudin da zaka cire ka ciyar da gidanka ka biya bukatun gidanka ya fi kudin da zaka cire ka yanta bawa ya fi kudin da zaka cire cire ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka taimaki marayu duka yi wa iyalai hidima in ji annabi muhammadu ya fi duk wani aiki da za ka yi shi a waje su ma na wajen suna da ladansu amma dai wannan ya fi wannan hadisin musulun ya rawaito shi wa ƙala nabi sallallahu alaihi wa sallama a yurahibu wa yu'nifu min adamil infaqi alal auladi wa zauja kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut annabi yana faɗa yurhibu yana mai ainihin wato faɗin magana ta tsarar tsoratarwa da razanarwa da kuma nuna damuwa akan mutumin da yake ainihin wato ƙin ciyar da iyalansa annabi yake cewa kafa bil mar'i ithman ya ishi mutum zunubi ya ishi mutum laifi an yi zai a manya kotu da ya wulakantar da waɗanda yake ciyar da su wanda nauyin ciyar da su yake wuyan shi to ya ishe shi zunubi ya wancakalar da su ya watsar da sha'aninsu ya yi fatali da lamarinsu ya daina taimakonsu manzo Allah ya ce wannan ya ishi mutum bala'i da masifa a cikin rayuwar shi an gane maganar da ke ku to kaga duka waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da waɗannan maganganu suna nuna mana ahammiyatul infaqi ala alal ahali ko alal iyal wato muhimmancin taimako da taimakawa da agazawa iyalai da kuma taimaka musu da ciyar da su da biya musu bukatun yau da gobe ka yi tafiya ka taho da tsaraba sai ka ga mutum ya yi tafiyar kwana goma kwana biyar wallahi tallahi sai dawo gidansa yara su taho kofar gida suna oyoyo amma ba abin oyoyo a uzu billahi Allah malam kaga wani ma zai yi tafiya yaran su zo suna cewa baba a taho min da kaza wani yaron ma ya ce baba a taho min da jirgi shi ya dauka jirgin a aljihu ake saka shi shi yasa da aka gana haka sai aka dinga yi irin waɗannan abubuwan da yara baba a taho min da mota sai a yayar mota yar karama mai dan batira da wane ne a cikinta inda za a dan kunna ta ta yi burr ya ganta kamar motar ko to ko irin wannan sai ka sassayo ka kawo duk ka raba musu wallahi malam sai ka ga ko kwantawa kai karasu sai ga wannan abun domin malamai suna cewa at-ta'limu fi sighar ko kan naƙashi alal hajar suka ce karantar da yaro lokacin da yake karami da nuna masa wani abu lokacin da yake yaro kamar zane ne kan dutse baya gogewa sai ga yaro ka mutu shekara talatin da suka wuce sai dinga tuna cewa akwai lokacin da kai tafiya da ka zo dawowa ka saya masa mota wallahi sai ka je yana ma addu'a a wannan lokacin ina fata kuna fahimta ba na mantawa zuwan aikin hajjin mahaifina ranar da ya dawo akwai abin da ake ce masa hal luggage irin jaka ta hannu din nan dama kaya idan za ka dawo daga saudiya ajiya da bambanta dangane da jirage akwai jirgin saudi airline wanda su suna ba da 25 kg ne kawai akwai kuma wasu jirage irin su azman irin su wasu jirage dai kamar su jirgin qatar ko jiragen emirates jiragen dubai da shauransu kaga su kuma sun baka damar ka yi 25 kg guda biyu sannan da hand luggage wato jakar hannu to ba na mantawa a cikin jakar hannu ta mahaifinmu duk kayanmu na yara na tsaraba wallahi sai ya saka su a cikin waɗancan kayan saboda a wancan lokaci idan an dawo daga saudiya kafin kayanka ya zo gida sai ya yi kusan wata biyu saboda wani long process saboda ba wayewa a wancan lokaci da sai an yi tabi kafin kayanka to amma akwai hand luggage akwai jakar hannu wanda kayan da yake ciki da hi zaka higa jirgi da hi zaka fita a hannunka to duk wasu kayan mu saboda kar ma a samu jinkirin isowa hannunmu wallahi mahaifinmu duk sai ya tara su a cikin karamar jaka ta hannu ta haka yana sauka a jirgi wannan jaka yana zuwa gida ya buɗe ta duk abinmu na yara duka ya raba mana ya ce to ku na sallame ku Allahu akbar uba kenan mala ba wanda zai ma wannan in ba mahaifinka ba to saboda haka yana da kyau faranta wa iyalai da yara saboda za su dinga tunawa da kai suna maka addu'a ina addu'a Allah ya gafarta mahaifina Allah ya masa rahama tare da mahaifanmu gaba ɗaya Allah kai haske da rahama kabarinsu sun taimake mu sun mana duk abin da ya kamata su yi mana yanzu mu ne bashi yake kanmu na yi musu addu'o'i da fatan alkhairi Allah shirya da mu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya sake cewa afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarin yunfiquhu ala iyalihi mafi darajar da kimar da martabar dinari da dan adam zai yi amfani da shi shine dinarin da yake ciyar da iyalansa mafi daraja da martaba da dan adam da zai yi amfani da shi na dinari ko na kuɗi shine kuɗin da ya cire ya taimaki iyalansa da su shine mafi daraja da kima da martaba da wannan ne za mu zo kuma muka zo ƙarshen karatunmu na yau za mu tashi zat yaumin a wani labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru da shi a da shi da sahabbansa shine zamu tashi sati mai zuwa saboda da yawa daga cikin ɗalibai ba su san an dawo karatun ba so fal yuballighu shahidul ghaib wanda ya zo sai isarwa wanda bai zo ba muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka tuntube ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana akwai abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko akwai dan uwa malam Umar Muhammad Falo wanda aka sani da Umar Falo ɗaya ne daga cikin ma'aikatan mu na social media domin shine PR mu Allah ya azurta shi da yin aure a jiya aka ɗaura auren a garin Yola a muna addu'a Allah ya sa albarka da alkhairi a cikin wannan auren nashi Allah kuma ya ba su zaman lafiya da shi da matar shi sannan abu na biyu akwai gidan talabijin ɗinmu gidan talabijin ɗinmu albani tv kainuwa da shan Allah eh namu ne aiko wato an buɗe ta jiya ta fara aiki an gane magana da kyau ko an buɗe ta jiya ta fara aiki to muna addu'a Allah ya sa albarka da alkhairi Allah kuma ya jikan malam albani Allah ya masa rahama mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani dama ya sha magana yana faɗa cewa ko da baya raye wannan gidan talabijin za a buɗe shi ya ce in na ce za mu buɗe ba ina nufin dole sai ni zan buɗe ba zai iya yiwuwa mu ba ma raye ma za a buɗe kuma hakan ta faru baya nan amma ɗalibansa irin su malam muhammad awwal abubakar mai shago irin su dr kabir al-asugar allah ya masa rahama irin su abu amina da shauran manya-manyan ɗaliban malam sun tsaya tsayin daka har sanda suka ga wannan buri na malam ya cika allah ya saka musu da alheri allah kuma ya sa wannan gidan talabijin albarka yana nan zai fara operating kamar yadda sunna tv da su afirka tv 3 da sauran gidajen talabijin na addini suke aiki su ma za su ainihin wato fara aiki akwai frequency da ake kama talabijin din amma na manta shi in na sake duba za mu sanar da mutane domin su yi sacin a gida a kan satellite ɗinsu don su kama waɗannan wannan gidan talabijin jiya muna waya da shi malam awwa muhammad awwal abubakar mai shago a har yana tambaya na sun zo sun karbi karatuttuka na na ce lallai ba su zo ba ya ce to lallai sun yi magana dama da ni da malam musa adam mai hula da malam adamu da koro za a karbi karatuttukan su za a fara sakawa a wannan gidan talabijin don haka insha Allah za su zo su karbi karatuttukan mu za su fara sakawa don haka in sun karba sun sanar da mu lokuta za mu sanar da ku domin bibiyar waɗannan karatuttuka ɗin muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya sa wannan gidan talabijin albarka Allah ya kai ladan irin waɗannan aiki zuwa ga kabarin babban malamin mu Muhammad na awwal Adam Albani Zaria babban mai gidan mu kuma Muhammad Muhammad Nasiruddin Albani wanda albarkacin da awarsa duka muke ci dangane da waɗannan ayyuka muna addu'a shi ma Allah ya masa rahama Allah ya haɗa mu da su da fuskokinmu da su a fadar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a gidan jannatul firdausi wannan shine abu na biyu abu na uku akwai malam aminu jama'a bai ji daɗi ba wanda da shi ya kamata ya zo ɗauki wannan karatu yana fama da zazzabi muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa Allah kuma ya kawo mana sauki sannan akwai yan uwa da muke tare da su wanda suna cikin bukatu na alheri da bukatu masu yawa waɗanda muke addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu da mu da su baki ɗaya akwai malam usman a tela wanda ladani ne a masallacinmu na miyati ya samu karuwa ta haihuwa amma jiya ya malam yusuf sorry malam yusuf tela wanda yarinyar Allah ya mata rasuwa jiya kuma dama lokacin da aka haife ta ya gaya min cewa tun da ya aure kusan shekara goma da shi da matarsa Allah bai ba su haihuwa ba sai wannan karan an samu yar yar kuma ta koma to muna addu'a Allah ya sa mai ceto ce Allah kuma ya bashi masu albarka a nan gaba muna addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu ga malam sadiq famasi shi ma samun isowa wa makaru makaran wa makarna makara banzur kaifa kana aqibatu makarihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in ko to Allah ya madaukakin sarki ya samu dace ya zo a makare muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani Allah ya sa ya gama da duniya lafiya a sati mai zuwa akwai lakca gagaruma da za mu gabatar a nan na mata insha Allahu da fatan za a sassana malam Usman sai ku daura ku sassanar za mu faɗa muku sunan lakcar insha Allahu ta'ala wanda za mu gabatar da ita da ni da malam Sadiq a nan da fatan duk wanda bai ji ba za a isar masa Allah kuma ya taimake mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم